إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قاشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara haduwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 21 laraba 21 ga wata na shawal hijira shekara 439 wanda ya dace da 24 ga wata na shidda hudu hudu ga wata na bakwai shekara 2018 kasan shi wata mutu kowa san shi ba matsala kan shi daga gaba shi ba shakka ana kowa san ka zai ba insha Allah yau za mu yi darasi na 41 darasi na 41 a littayin alwajiz fi aqidatu salaf salih alwajiz fi aqidatu salaf salih za mu tashi muna cikin bayani na matsayin ahlus sunna wal jama'a game da yan bid'a kan ra'ayi bayan mun tsaya a ƙarshen ruwaya ta fa'in na khairar hadis kitabullah wa khairar hadi hadi muhammadin wa sharar amur mursatuwa wa kulle bid'atin dalala ƙarshen shi ne muka yi bayani a ƙasa na ne ƙarshen karatunmu na hiyar magana littafin allah hiyar karantarwa ko ya shirya shirar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sharrin al'amari kirkire kuma dukkan kirkire bid'a ne watarwa dukkan kuma wata gidan wuta Allah kiyaye za mu tashi matsayin yace wa ahlu sunnati wal jama'a la yarawna anna al bid'ata ala martabatin wahida بل هي متفاوتة في حكمها وتختلف اختلافا كثيرا yace ahlus sunna wal jama'a ba sa dokan ko ganin cewa bid'a duka matsayin ta daya bid'a bid'a ce matsayin su guda a bal hiya mutafawitatun fi hukumiya bid'a takan saba wata tayi wata wajen hukuncin da ake mata wa takhtalifu ikhtilafan katira kwarai bid'a tana saɓani daban-daban kala-kala ce ba'aduwa yukhruju min ad-din wata bid'ar takan hudda mutum kwata-kwata daga addini gaba daya ya wuce dan bid'a kafiri yake wa ba'aduwa bi musabata kaba'ir dhunub wata bid'ar tana matsayin babban laifi kabira وبعضها يعد من الصغائر وتكما أنا سادل الساهم أنا اللي بتكي كبيرة با ولكن كلها تشترك في وصف الدلالة أما دكا تنا تاريا za siffan ta ta da bata ce kowace ki bata ne amma takan saba aqidar ahlus sunna wal jama'a kin fal bid'atul kulliyya indahum ليست كالبدعة الجزئية والمركبة ليست كالبسيطة والحقيقية ليست كالإضافية لا في ذاتها ولا في حكمها عقيدة أهل السنة والجماعة بدعة akwai wani aiki gaba ɗayan shi bid'a ne kwata-kwata ba shi da inda aka fara shi ko ta madogara ko a kurin abin sabo ne ful ta irin wannan bid'a da su daga kalbida ta juzu'iya kan bata bid'a mai juzu'iya abin asali akwai shi a ibada a musulunci amma an kawo na abu wanda bangaren shi ne bid'a ba duka bane ba a cikin wani aiki na alkhairi zan misali kowa ya san sadaka masharu'a ce an ce ayi amma shar'a sadaka masharu'a ce kama mutunka sadaka ko ba yi to amma he zamanto yinta rar he uku ko bakwai ko arba'in wani abu ne daban ya zo asalin sadaka akwai ta kuma a bana awa mace ba amma wannan shi wani bangaren sadakar ko wani abu daban da za a gama da shi da bid'a murakkaba mana babba ba ɗaya take da ƙaramar bid'a babbar ƙarama duk hawa hawa ne da haƙiƙiya da zata idafiya haƙiƙiya wadda haƙiƙanin ta ɗari sama da an babu shi idafiya bid'a wani abu ne zai misali a zakar kowa ba mai inkarin zikiri ambatan Allah ambaci Allah a yi tasbihi a yi takabiri amma gama kabara da rawa gama kabara ana bara na haɗawa gama kabara da rangaji a ce maka mako ci irin wannan ababai wanda ake gama su da kabarar ko a zuwa misali a wata da'ira ko wani zo iya ba ku umarni kaza za a yi kana kamar da ibn mas'ud ya inkari ga wasu ko kaga wannan wani abu ne dafiya gama shi ne akai asalin azkarin akwai shi asalin tasbihi akwai takbiri akwai tahmidi akwai amma wannan abin da aka gama na wani ba iya ba ku umarni ku kaza ko na jewa wannan ire-iren shi ne shi ne ke wani abin idafi ke ɗauko shi aka gama aka abin bid'a ɗauko ta aka aka sata asalin abin akwai shi shi ne idafi abin da bid'a kawo ta aka aka liƙa da wannan abin wanda yake masharu'u ne a takaice kuma ya ce hukumcinta suna bambanta da hakika da idafiya lafi zatiya wa lafi kumiya asalin ta kanta daban suke haka hukumcin bid'a daban ne فبعضها كفر وبعضها فسق وتبدا الكاهرشي تشي وتبدا الفاسقنشي تشي فهي متفاوتة في أحكامها كنن بدعة تنا بمبنتا وجن حكم چنتا تكاور چنچه تفاسق چنچه يعني وكذلك يتفاوت حكم فاعله هكا يند بدعة تكي دبان دبان حكم ان بدعة شيما متاكي متاكين ba ɗaya bane ba da muridi da wanda yake ja da wanda yake ma'ana mai aka ce muqaddami sun zo daya shi da shi ma bashi akai shi ma ba shi ma bashi akai ba shi ke madami ba dama ta wannan wani wanda ganshi Allah sunna ne ganshi a wani wuri da bai dace ba yace kuma kai wani dan Allah sunna guda yace kai ni ma sunna shiga ne bari na gata ba gaji shaman lahiya ni ma sunna shiga ta ne bari na gata ba ke dai shi wa ba shi ba dan bi ne sai ba a gama wanda yake jigo da wanda yake mabi yace wa min hadha al-mantaliq wa min hadha al-mantaliq ash-shar'i daga wannan matasa matashiya ta shari'a fa innahum la yutlaqun hukman wahidan ala ahli bid'ah kina ahli sunna wal jamaa ba sa buga hukunci guda akan dukkan dan bid'a mai hukunci guda bal yatafawatu al-hukm min shakhsin ila akhar bi hasab bid'atihi hukumcin yakan bambanta daga wannan mutum zuwa wannan gwalgwadon bid'ash faljahil wal muta'awwil laysa kal alim bima da'u ilayhi wanda yake jahili ne da wanda zai tawili ya tsammanin ta baka tauna abu kaza yake tsammanin wata madogara gare shi da kuskure ne bai su zama daya kamar wanda yake malami ne ya san abin da yake yi kuma har yana kira zuwa ga wannan abin wal alimul mujtahid ليس كالعالم الداعي لبدعته والمتبع للهوى malami mai kokarin inda ba shi nasu iya kwarin ishtihari wajen ishtihari ya kuskure ya kuskure ya haɗo kan wata bid'a ba da gangan bai bai zauwa ɗaya da wanda yake malami ne mai kira zuwa ga bid'a mai bin ra'ayi dama ra'ayi ne gangariya ba shi da wata madogara amma wannan wani abu ne dogara da shi amma kuskure ne amma shi a wajen shi wannan nassin ya kai a hujja da shi ko ya tabbata ya kai dogara wani wani misalin hadisin wanda yake na ƙarya ne ma batil ko bai asali ko madu'i sai ga abin ya tabbata hadisin ya yan dogara da shi kaga wannan yayi ne ya ga madogara akan wannan hadisi don dama a kudin gani ya kamata mu mu ko ya kamata tun ana wa yahuda na saru suna yi mu kamata musulmi su ko tun muna san ibada kamata mu mu tsara kaza ga daban suke da mai kira ya san abin da yake yana kira kuma ai wannan bid'a tashi mai bisan zuciya na gangariya da wanda wajen ta ishtihadi ne ya kuskure wani za shi kamar na ga Allah cikin abokan gumi sama Allah yake cewa wajen ko tattaunawa ko mu'amala da 'yan bida akwai mutumin da wani aiki da yake iya da wata ruwaya hadisi misali da ifi wanda bai san matsayin wannan hadisi ba wanda da shi ne ya dogara wannan iya bukata a sanar da shi a mai bayanin matsayin wannan hadisi in ya kiya ne ko ya doge kan bayan an mai bayani a ce mai dan bid'a amma yayi ne ba kurin bi yi kurin dan ra'ayi ya kamata a yi da san zuciya suna da bambanci da wanda zai ba abin kurin dama asali haka ya ga ra'ayin shi mishi ya ce wa lidha dalilin haka fa innahum susuwa ahli sunna jama'a la yu'amiluna al-mustatir bi bid'atihi kama yu'amiluna al-muzhir laha aw da'i ilayha haka ahli sunna jama'a ba sa mu'amala da mai ilautar bid'a sha bai ba san ma ita ba ba sa ba sa mishi mu'amalar da suke ma wanda yake bayyanar da bid'a karara a yili ko ma au da'ila ko ma mai kira zuwa ga bid'ar suna bambanta mutumin da kayan shi ba san ma iyayi ma da mutumin da a hili yake yi har yana kira zuwa yi ba sa ba sa matsayi daya لأن الداعي إليها يتعدى ضرره إلى غيره yajiba kafu domin mai kira zuwa ga bid'a dan bid'a mai kira zuwa gare ta shi cutarwar shi tana kai ga wani dan haka wajibi ne a yi maganin shi a tsare shi a hana shi wal inkaru alayhi alani alaniyatan ai mai inkari karra kowa san kan mataki ba kyale shi tunda kira yake dan kai zuwa mutane wala tabqa lahu ghiba kuma ba wani a ce ai an yi da shi ne za a yi bayani akan shi za a gama da shi a yanzu a yi maganin shi ba a ce ai kun yi da kun yi da malam wane dan dan bid'a ne kun yi magana akan shi tun da bayyana kun ce dan bid'a ne ya zai kaza a ko kun yi da shi ba layin komi dan an za a yi a kauda shi a ga mutane mugun mutum ne kai yau da ku kai ba a ce kun yi da mutum dan kun aibanta shi kun yi bayani akan shi akan bayanan tun dan bid'a ne da a yi maganin kaje cuci mutane tun a ga mutane aibin shi lalatacce ne wa mu'aqibatu bima yarji'u an zalik kuma a mai uquba ma in zai yi da abin da zai tsoratar da shi game da wannan bid'a fa hadi uqubatun lahu hatta yantahi an bid'ati za mai uquba wanda har za ta kai ya bar wannan bid'a da yake ke idan kuna iyawa li'annahu azhar al-munkarat fastahaqqa al-uquba domin ya bayyanar da munkar abin ki da haka fastahaqqa al-uquba ya cancanta a mai uquba فهم يقفون مع كل موقفا يختلف عن الآخر ذاك أهل السنة والجماعة كانت قيامة كون نيدا متاكيش كون الأنبداء سنة بنش دي دي متعيش باسا باسا متعيب ده haka dai kullum an suna yan abun akwai bambanci na idan bid'a da wanda yake ya sani da wanda bai sani ba da wanda yake dan rakiya ne kullum shi bai san abin da yake ciki ba da wanda yake kuma entere ga iya da amfani ka abun iya ga ko da ya gane idan ya bar wannan bid'a me zai ci abinda yake samu zai asara idan na ce da wahala ma kowa zai ake da wuyar wanda suke komowa sun yi tauri masu an samu amfani kan bid'a yace wa ahlu sunnati wal jamaa yarhamuna amata ahli al bid'i wa muqallidihim wa yad'una lahum bil hidayah wa yarjuna lahum ittiba' as sunnati wal huda ahlu sunna wal jamaa sukan tausayawa gama garin ɗan bida da masu koyi da su wai da'una lahum bil hidayah suna masa addu'a Allah ya shiryar da su wai rujuna lahum ittiba'a sunnati wal huda suna masa hatar su komo su bi sunna da shari'a wai bayyinuna lahum zalik hatta yatubu suna ta musu bayanin matsayin sunna da hadarin bid'a suna bin sa har su komo daga wannan bid'a wa yahkumuna wa yahkumuna alaihim bil zahir suna musu hukunci da abin da ya bayyana da gare su wa yakiluna sara'irhum ila Allah ta'ala suna barin abin da suna boye su bar su abin da yake raba mu gani ba mu tsakanin su da Allah ne muna aiki da zahirin idza kanat bid'atuhum ghayr mukaffira amma wannan halin a inda ake musu wannan sako-sako ko lallabawa inda bid'ar ba ta kai ga kawurci ba ba ta kawurtawa kinan mai kawurtawa ce ma'azin iya da tsiyar dan mataki daban mataki na biyu za a sama alamatu ahlul bid'a wal ahwa ya kake gano dan bid'a mai bin ra'ayi dan san zuciya akwai alamomi da ake gano dan bid'a ولأهل البدع والأهواء علامات تظهر عليهم ويعرفون بها ‘yan bida'a san zuciya suna da alamomi da suke bayyana a wajensu kuma yurrafu na biya ana gano su ta wannan alamomi nasu وقد أخبر الله تعالى عنهم في كتابه كما أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ألا يا بيان من زال يا بيان في سنته وذلك تحذيرا للأمة منهم أن هكذا الأورة تدى الأمة دقشرهم ونهيا عن سلوك مسلكهم da a hana mutane kar su shiga hanyarsu wa min alamatin daga cikin alamominsu aljahalu bi maqasid shari'a wa bi ahkamid din suna jahiltar manuhar shari'a da hukuncin addini ba ruwansa da shi وتقرب إلى الله تعالى بما لم يشرع da kusantar neman kusanci zuwa ga Allah da abin da Allah bai shar'anta ba kin da ra'ayinsu wal furqatu wa tafarruq su da magana da rabuwa ma'ana rabuwa da neman raba kan mutane wa farqatul jama'a da rabuwa da jama'a ta musulmi ta kwarai kullum su sun bangare bangaranci rayan bangaranci wal jadalu wal khusuma da gardama da jayayya wattibal hawa da bin san zuciya wa taqdimul aqla ala naqal da gabatar da hankali akan abin da aka ciro misali zai ji wata aya ko hadisi ya kada da abu sai ga za abu kaza in hankalin shi bai doka ba in me yazo ko qur'ani ko sunna in haka yi kun abin ya za a ce kaza ya yi kun ce kaza ce gabatar da hankali akan nakal a ce nakal kenan in ma a ce Allah ce ko annabi ya ce to shi da abin da ko da aya ce ko hadisi yasa ba san zuciye shi ya ce a baiwa ya za kaza yi kun ce tul abin kama abin da da yawa ai wannan gabatar da hankali akan nakal ai shi kawo da al'ummin harko masu in karin kiyama a da na buje kamsa kana ya za a yi hankalce mutum ya mutu ya zama kasa a ce tashi haba Allah ai hankalin shi ne hankalin shi ne kana a da shiga baiwa a gaban sai shiga baiwa ta wani ba hulla na na kama sunan wallahi da ni wallahi ya ya guri da wanda wani gaba da na kai wani zuciya bigin su wani irin wannan mutanen da na daji fulani daji mun je wa'azi wani gari nan arewa muna barci mun kwanta za mu barci a wurin hilin wazi sai ya zo mun hira shi ya zo wuce ya tsarka hira shi sai muke magana ana magana addini magana magana kiyama yace wai me wannan kiyaman kuke bayani an aka mutu a tashi a yi sai ta yi mutuwa an mutu an mutu mutum tashi ta da zaka koron da koron magana ta da abran magana Allah ta ka ma ka magana an mutu yace an binne mutumin ya mutu ya tashi yace da koron magana Allah muke muke lakun kiyawai kurin ce bai yi wa ya za a yi an binne mutum a ƙasa ku ce ya tashi Allah ku magana kun ta baiwa Allah haka muka bar shi muka muka kun ce kun sha baiwa kun mutumin tashi ne har imani kuɗi a kurin sha baiwa me kaga hankalin shi hankalin shi ke ɗauka su kuma bin hankali ne ita saba iya kai kadan ne yanzu hankali ne yakan banta wajen gano rashin ganowa to sai su kawo su a kidansu duk abin da saba hankalin su ta baiwa nawa a sai mun kisha ka bayanin wasu kawo su musulmi ne su musulunta ko ka musulunci akan Isra'ila mai raji mun kawo da su aiki suka ga hankali hankalin su ya za a yi a cikin daren jiya kawo sun kawo shuba su musulunta amma shi aka so kudin shuba aka musu kun ji Muhammad kun ji mutumin na kuwa kun ji kuma ya kawo sabuwa wai ya ce a daren jiya ya ce sham ya je ta ce wata biyu ya je ya dawo a dare daya kaza kaza kaza ta shan musu ta kulluwa kuma ce ya faɗi ka ce kai kuna ne suka yarda kun suka yarda wallahi suka yarda kuna ne sun yaki da hankalinsu wanda abin da kuma gashi inda kana ka baiwa yanzu gashi yanzu ka da wani ma yake na'ura yanzu ke inkarin an je awa goma sha biyar suna ka baiwa yanzu awa ɗaya yawa inda suke ga an je an dawo a dare daya wajen awa goma sha biyu ko suna ga baiwa a je a dawo suka huce mu Allah to yanzu dan adam ne wata na'ura za shi ya je ya dawo na wurin a kasar awa ɗaya to su kusan ka su yake hankalin su sun mutu a kafurai sun ce Allah kuma da ba a koma gyara shine hadarin aiki da hankali kwallo ka karama ce kanu ba ta gano kuma wani gano wani wani kowa ba wanda zai san haka nan sai wanda ya san misali a misali makaranta misali ko lakwal ko rin jarabawa za ku je tare ake ba ku darasi da mutum kakarar ku ɗaya malamin ku ɗaya mace ka ake muku masu yarci iri ɗaya za a zo a yi jarrabawa a yi karatu a ƙare a dawo a muku wata jarrabawa sai ka ga wannan da tamanin wannan da sattin wannan da wani ma da zero kuma kowa mutum ne kamar kai kullus amma bambancin fahimta yake bambanta ilimin ya saba ina ba ka ce kaza bai yiwa amma abu kuma yana yiwa kwalluwa a nan kwalluwa ka ce ta kasa kaiwa na wadanda wani misalin da yawa na misali wani lokaci wasu sun kawo wani abun matamantiki na ka ya kashe abin da hausa ma aka yi shi na kama wasu ɗaya kwanan lokacin ana ana tana kwanan mata aka ba su suka bi dare suka dawo mana da marece cewa wannan lissafi naku bai haɗawa daidai lissafi ne mathematik na lissafi suka ce kun baiwa da kun baiwa da daidai Allah ta zo suka bi su kare ana akwai wani washi ma zama babban mutum ne ma muka ɗauko na bashi na bashi dubu ya da ya buga cewa baiwa wannan abun alhali muna zamane da mu ja mun san musan lissafin sai shi wanda yake inkarin akwai wanshi duk da shi yana da kwarya wajen ilimin lissafi da ya zo bayan ya kwana ya ce bai yi wa na zo he na ba wannan shi bai labarin komi na ce wane ga abin da na ba wane ya ce bai yi wa samu sai amsa ya kalla ya da mutum ne ya ta mata da ya dauko duka haka haka haka Allah in ya jira minti biyu ya ba shi ristakin Allah minti biyu in ya yawa kun da ya kubi kun yi haka haka haka kurin ya bada mishi kurin su kuce kun baiwa ka gani ka kwalluwa ce zama abu ne na kauce mai kauce ka ce baiwa ka ga kwalluwa ka ce kariya ta kauce mu Allah sake ne ta kwalluwa ba ana aiki da naka abin da ya tabbata in da ya tabbata na gano ban gano ba kurin ka ne kauya in da ya tabbata abu da kai ma kurin tabbacin abin daga Allah ya ga manzon Allah shikenan amma kai aiki da kwalluwa ka ce ka ta gano za ka wahala magana jigo imani imani bil ghaib duk mutum ne hudu dauki imani gaiba sai sai shawala koran ka yarda abin da kayan koran yace kenan su ba su da komai illa suna taqdim al aqal ala naqal suna gabatar da hankalinsu akan abin da aka ciro kenan qur'ani ko sunna wal jahl bis sunnati wal khawd fil mutashabih da jahiltar sunna da kutsawa cikin abu kullum su cikin rikici bin shubha a kamo nan an ce ma ka Allah ka ba a daga nan ha kamo nan ha kamo nan aya a kamo an su a wani abu na ibada sai an kama babu shi gangari a ga aya ga hadisi garara ga da ake sallah ga da ake azumi ga nake azkar karar a yi sun so amma duk bar wani abin da yake wazi a yini wanda kowa zai gano sai an kamo daga can daga can aka gano daga aya kaza wani abu ne badini tafsiri ne badini kai ba gano ba sai malam wanda ya gano haka suke addinin da kama kame kama kame shuba bin shuba wa mu'arabatu sunnati bil qur'an da akawo in kawo aya sunna aka maka aika qur'ani ai su kuma sunna tana bayyana qur'ani he ya suka neman cin neman kawo mu'arada a gama sunna a ayyukan ta ta ci karo ga aya an ga sunna kaza tunda shi qur'ani abu ne da yake wanda yake a jumlace bai da tabdi yace da aya ta ci kaza ta ci ma kaza معارضة السنة للقرآن والغلو في تعزيم الأشخاص والتعصب لآرائهم da wuce gona da iri cikin girman mutane hatta da annaba wuce gona da iri ne annaba matsayin shi bai kai matsayin Allah ba eh bari magana magana malami wani shehu kenan girman mutane da ta'assubanci rike ra'ayin mutane ga nan su rike ra'ayin wani kuma ce haka shine daidai wal ghulu fil ibada dukkan alamu na sunan yan bid'a da huce gona ne kan ibada huce gona su abin da Allah suke so abin da ba a maka ka dawo kanka kai ta wahala shi babu jiko ba madogara kai sai to mutum zai wata uku ya zubi a jere ka gudu ne wata uku ba shan ruwa da ya raja shi aban ramadan kuma ya ga shi addini ne ke kuma ya kaga kuma tsada kaga wuce wuce wace wace kai ta kwajiri ba mi ga maka annabi ce ai amma kullum kuma suna ga wannan shine daidai to kaga wannan wuce gona shi ya ce wuce gona da iri da suna addini kuma suna ibada me ka roba nawa tun na bai kasu Allah ba labari ruwa nan tare da Allah ta mun bu mun ta ba Allah ta bai dora masa bai yin ruwa nan ci su ka dora kansu kurun dan nima da Allah ko kenan su ma nan naku ne su ma na sa'arin san Allah ne ruwa nan ci Allah ce baka tauna alim ba bu dora masa ba su suka yi kurun daga mun dan nima da Allah kurun kenan kun abun Allah ya ga mana ga suka zo kayan mu'amala kashe duk da ga mutum ya kama ya kama ra'ayi wata Allah da ka ya gashi sai an kace ba ce ku wani abu su ibada ko wani ayi ibada ko wani misali zuka raka a raka a raka azumi da suka cewa mun ce mu musu ko kuna hana ibada mutum da Allah zai mai zaba azaba da ya sallah sallah sai layi ko wani ayi ibada kaga an ba mutane wahala an zo ayi tarawih sunna a minti goma sun kawo ta raka a cikin minti 20 30 ana yinta ana ana jaji za raka 20 wata rana kaga nan kaga wani abu ne aka kawo da san ibada kuma ya yi ibada da sun yi da aka akan ibada wancan duk neman lalata ake abin da ba shi da tushe ko daya suna ba mutane wahala kuma aka magana su ce ai ai ba san ibada ana hana ibada to dama haka alamun su ne na huce gona da iri walugulu fi ibada huce gona da iri a cikin ibada wa tashabuhu bil kufar da aiki kama da kahurai kun ga asalin musulunci maulidi kun ga nasaru asalin maulidi ko kun ga nasaru suna wa isa cikon shekara suna biki suna komi ya kwata mu mu annabi a suna ba da mara abin zo ba a cikin dole kan timono ya zo suna ko suna ga nasaru suna ta biki ana ta sheke aya a cikon shekara mu ka kwata mu mu annabin mu ba annabi ya hada mu koyi da gudan nasaru wanda abin kaga shi kamace neman koyi koyan su ne ya kaga da abin yanzu jibayen da ake a cikon a ames yanda ake a noel na hutulu suna ana jadin limiyar duk yanzu an koma yadda ake jadin limiyar haka ake ana wa ana sa wutace ana wane ne ko ka san da ake yi duka abin da bikin da suke gaba ɗaya yanzu ya koma san fursan har ta kai har haɗin gwiwa da tana koyewa yanzu amma su kowa ya zo na kowa musulmin su je na cikin shekara na na nasaru a je a je abu da malamai ko zuwa na tele a je abu da malamai da abu wasu malaman wajen haɗin kai ne kuma su masu zo nasu so cikin shekara su zo abin shi komi na kirista zo ba matsalaci na musulmi waya zo haɗin kai ne haɗin gwiwa ne so dama abin dama shi ne kawai salama wannan abin shi gama su haɗin gwiwa wannan bida ra'ayin wannan ya ce wa itlaqul alqab ala ahli sunna da zaka gano ta hanyar jehewa laqabba iri iri ga ahli sunna iri suna iri ga suna amma suna kaza suna kaza ga al suna ka saka sunaye na na suka ne da kai suka da kan suka ne ko san dai abin da gaske wa bughd al ahl al athar kuma dan bid'a kana gano shi da yanda ke kin kin malaman hadisi kin an ce Allah ta annabi da kace aya ko hadisi yanzu ka sake suna ba sa san mai magana hadisi ilimin haibar wansa da shi wa mu'adatin dan wado da san ana wannan ne sai ba shekara 30 ba shekara 30 baya abinda ya wuce baya ko san anan zaka je makaranta goma ba zaka samu ana karanta ko da ya cikin littafin sunna babu an ayi kololu littafin sunna dan na motsa malik amma maganar bukhari muslim wallahi don da ga ma dalilin sunna aka tashi ake garma za haka nan a buga a buga dai a ce da an koya shi sai ba san abin kun ga abin da kada mun kasan akwai akwai matsala ta kajan kamu sunan Buhari ma kuma sallam kuma hanzu abin da zaura to ba sa san magana magana magana hadisi yace suna kiyayya wa mu'adatun da ya mutum akawar nabi salama suna adawa duk mai ɗaukar hadisi na ce manzan Allah ce annabi ce suna adawa da shi wal istighfar bihim kuma suna rena ko wulakantar da malamin hadisi ba sa bar shi wa takfir mukhalifin bi gair dalil nan za su kawo ta kaba dalili ko ce kawo dalili kuran kawure ne kuran kawure ne kuran an ce kawo yanzu ya kawure ne nuna ku akan gangan wata ce maka kawure ta kawure ne sun ce ba azumin wata rajab kawure ne yanzu kawure ne wa azumin rajab azumin rajab ba azumin rajab ko ce maka wuri hakku kawo yanzu kawure ne ko ce yahudawa ne yahudawa ne ba da haka suke ta kace wa ga azumin rajab ya ce wa ga zan bai hudi ta haka ne suke damu wannan ya cikin alamu ne na malamin bid'a yace wa isti'anatuhum ala ahli al-haq bil walati wa salatin wa ghayruhum kullum madogaransu suna neman agaji ta hanyar wajen karya ko hada da mutanen ahli sunna masu ala imana masu ci gaskiya suna neman agajin hukuma da shugabanni a karya ahli sunna haka bane ba kullum ayi wannan sharrin a ce muku kaza ne dan hana ku za ka taɓa na alika ma hana suna ce su ne eh a ji a yi ƙarya ƙarya kurin wani wani ma wani Allah Allah garata mana wai ba wai jami'an watanni ne aka ji ana zama wai ana zaman tsaro wai zai ce ce jama'a kuna kallo wani ya zagin shugaban ƙasa ya zagi uwaye mutane diya sa wata kaza kaza kaza kaza a garin ana kallo an kyale shi sai cikin manyan wanda suke aikin su ne ta kai malam ka za koya aikin mu ka za koya aiki wani malami ne ke nan anan garin su da abin da ke a garin na gaban aiki ba sai sai wani gashi manza da abin da ke a garin a garin na a gaban aiki ka za koya aikin mu su kwabe shi dan bida da ya shiru wani malami ya je ya yi boye mutane ya kawo ta mutane ya zagi shugaban kasa ya kawo ta boye mutane ana kallon shi ya tara matasa ya samu tsakiyaranci kirkewa dan wani iya nan da shi aka yabon shi ma a cikin wurin kaya je da kiyaye ta haka suke kullum wa a gama ku da hukuma ta kai da gina ma eh na sau aka aka na aka na azuna wazi a ce san ma'azin ka ai kasu a basu yau azin su su ka fitina a hana su tana abun kullum halin guda ne ya ce suna neman agaji a wajen hukuma wajen karya ahalul haq ya ce wa ahalul sunnatu wal jama'a ahalul sunnatu wal jama'a ya rauna anna usul ahalul bidai hamsin suna ga jigo na 'yan bid'a guda biyar ne daga nan abin diyar rabu akwai arrawafi alkhawarij wal jahamiyya walƙadariya walmurji'a wannan guda wannan hanyoyi guda biyar daga jigon su da bida ta balla rawafid su ne wa'inda za mu ce wanda suke kahurta abubakar cikin bangaren shi'a ne masu kahurtar da abubakar da umar da usman da usman da su aisha sauransu wanda suna ga bautar Allah in kama ka musulunta daga cikin jigo na imaninsu ya kaci a shahadu anna ababakar wa umar wa usman finnar ana bari'un min abubakar wa umar wa usman wa aisha wa hafsa zaka ina da bidiyokin malibin sanar a hili ba wani ba a tele ana baka cewa nabi ba kowa ba a tele ko ya kallo su a tashar su ana wasu sun suna musulmin ta ake ko ya ake lakanta mutum abin sai ya shaida da Ababakar da Umar da Usman da Hafsa da Aisha ƴan wuta ne kuma cewa da ni na kubuta ba ruwana sai kai barranta da Abubakar da Umar da Usman da Hafsa da Aisha wani kuma cewa suna cewa suna ba sa gushewa wajen yakar sai sun sabta kimar sai amfani sun gano sun yi kimar abubakar ba shi da kima haka umar haka usman haka aisha haka fafsa jigon iman he ma ka haka ka zamanto cikakken shi'a aƙida su kenan wasu suna nan suna nan yawo suna nan suna suna bali ƙolin su a duniya ta shi ga san iri iri nasu su ne rawafin alkhawarij dun su ne tun sabai ana wannan abu ya samu tun sahabbai suna dare khawarijawa su ne wanda suke duk wani wanda yake in dai kai kabira ƙarya ce kai makata ƙarya ce kai zina ce kai giya kasha moda kai din dai kai kabira wurin kafiri ne dan wuta murtad karinda kawurin ka wuta kuma ka shiga wuta har abada wanda wannan kuma asaka san kullum ba a ki da wannan mutanen kowa ya sani khawarij san addini shi shi san addini suke suna san Allah da manzon shi a jahilce tsautsauran ra'ayi kan saka nan su suna ga masu haɓin su Ali Usman sun kan huta ma kuma suna ga su sace kashe Ali da Usman ya a cikin addini sau suna ga su yi saba ma Allah duk da ahalus suna malaman hadisi suna da inkarin ɗaukar hadisi ɗan bid'a amma suka malaman hadisi sun yarda idan khariji khariji dan khariji ya ka ruwa amsa ruwa shi sun wani majisi sun yarda ai hujja da ruwa ta khariji khariji me yasa suka yarda suka hadisin su tunda dan bid'a ne saboda shi ba khariji babu ƙarya cikin aqida in ƙarya ka hurta bai da bai ƙarya bai wa ma ƙarya hadisi duk da ka san abin kina bane baka ce bisan Allah kurin barin hanya ne kurin muku hanya ce aiki da ra'ayi kan zarana ba sai ba sai ba dan bata addini ko dan cin addini ko dan munawuci a su kurin san Allah ne kurin aka wuce gona iri wuce gona da iri kurin da ke saka su ba su kariya da wajen su kariya a wajen su ka hurci shi sai aka da wani hadisi aka ce khariji ne ina mun san dan bid'a ne batacce ne amma malaman suna daukan hadisin shi khariji kenan ba wanda zai ta ƙarya akwai mace sai ya dan shi'a rafidi dan shi'a shi da ban ƙarya akwai mace dama ta kama addini kan ƙarya kawai shi su ba matsala su dan an shi'a su da mun ƙarya da makin su ne duk da cewa ƙarya ba bai sanadi da ban dama su ba san ma bai sanadi ba a shi'a ba sanadi kullum a littafin kwamin kaza littafin ayatul lawa ne ne ko a littafin shi ya ce kaza ya yi annabi ya kaza Allah ya kaza an kaza a kiyama babu sanadi ko ɗaya ya suka maka littafin labarai da musu ba magana da kasan da kirista ba da sanadi su ma haka ne shi'a ba magana da sanadi ya ce sai jahamiya da jahamiya su ne masu ganin ma'ana ba ka ce ba Allah iya sama ko Allah iya da hannu ko Allah iya da iya magana gani iya da ido ko magana suna wani da siffa ya tabbata Allah na siffofi na da Allah tabbata wa kanshi ba da tabbata da su yasa ka shabba Allah da wani ka tala da hannu kina ka bai da makhluk su ma kaga azu wa anan wai su kuma zana wai jami'a su wai tsarkake Allah ne amma da jahilci su suna ga za ka ce Allah da hannu haba Allah hujja ce da hannu Allah ka ce ya da ido Allah ka ce ya sama ka mai wuri kenan wannan su a wajen san Allah ne ta kullu ake so a addini da hujja ba da ka ba kaga wannan abu ne da ka da kwallo su kudin sai ga bayewa ka ce ma Allah Allah Allah ka dangana ma Allah hannu ko ji ko ya san wadon abu sun turi shi da kadariya amma ba ba nan yan kadariya nan gudan yan kadariya nan mutanen ba da mun kasa nan ba da aljibe mu ce yan kadariya ne mun kiyade kai ta ko yan kadariya ma ga sunan sa da hadisi akan yan kadariya to su wannan kadariya wata aqida ce ta isko sahabbai da rai naga cikin sai musulmi ne wasu sun zo aikin haji sun gama abdullahi bin umar sai suka ce mishi wallahi wasu mutane a garinmu suna nan suna da wata aƙida suna cewa kun al'amur unfu ma'ana kurin Allah abin lokacin da abin faru Allah ba wani abu da Allah ya shirya tun a zalata Allah ya kaddara kaddara komi a'a kun abubuwa suna faruwa ne shi ma Allah ya sanin su babu wani shiri da Allah ya shirya komi kullun da kaddara babu shi tun sabai sanar da Abdullahi bin Umar ya ce to wannan mutane ba ni ba su in ka ce ka ga musu ba ni ba su kuma wallahi ya ce inda za su ba da girman dutsen uhud na zinariya sadaka fi sabilillahi Allah bai karba ya sun imani da kadara suna suna yan gadariya murji'a su kuma sa aqida cewa kurin in dai ka imani la ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah kun ka imani da kai da jibril da manzo Allah da imanin ku daya kun babu wani bayan imani a ce Allah ma azaba a an kare ta kurin ka imani an kare kun ya aljanna kurin donin inda kiza inda na kirista da donin wajen donin ya aka mai bishara shikenan kun aljanna su kurin laihi bai hada amma me aka ce laihi inda ka imani kun laihi bishi da kai inda ka imani kun an kare kun ka imani da ka imani an kare ki imani kun bai bambanta duk ɗaya ne da na maka jibril da na annabi sallallahu alaihi wasallam da na ka imani imani ne kurin daga cikin aqidan kuma ta littawai ba ya haɗa maka bayani a kansu ita wayannan guda biyar su ne jigon jigon yan bid'a rawafid khawarij jami'a qadariya da murji'a sun mutasha'aba min kulli firqatin firqun kathira kuma daga nan wayannan jigo guda biyar daga nan aka samu reshi tasha'aba min kulli firqa daga nan kuma yan gidan wannan daga nan sun mamanta nan aka samu dai kuma reshi asiyawa haka takamalu سنتين وسبعين فرقة سكا كيدي سبعين دبين دا أيكي مغانا كانسو كما أخبر ذلك بذلك النبي صلى الله عليه وسلم النبي بان لاباري الأمة تا ساتك سكيدا سبعين دا أكو تيا الجنة سبعين دا بيجي موتا يتي ولأهل السنة والجماعة جهود محمودة في الرد على أهل البدع والأهواء أهل السنة والجماعة suna da juhud kwarai mahmuda abu suna da kokari sun yi kokari suna da ayyuka sun yi kokari abin yabo abin za a yabe su wajen raddi ga 'yan bid'a da san zuciya wa haitu kanu lahum bil mirsad da'iman kullum har suna suna nan suna jira kana ka suna turita suna nan ba sa barin 'yan bid'a su shakata suna nan suna jira kana kawo bid'a suna ka suna suna suna rushe suna magana kanta eh wa aqwaluhum fi ahli bid'a kathiratun jidda kuma maganganun ahli sunna wal jama'a kan 'yan bid'a maganganun suna da yawa kwarai na zukurin minha ma tasar za mu kawo muku wani abu daga cikin abin da sabaka za mu kawo muku wani abu daga cikin za mu kawo muku wasu abu daga cikin abin da magabata suka ambata kan bid'a sai ya kawo قال الإمام أحمد بن سنان القطان رحمه الله تعالى يتي ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه yace lissa fi duniya mubtadi duk duniya babu dan bid'a duk da yake a duniya illa hu yubghidu ahli hadisi sai kaga yana kyamar ko yana kin malaman hadisi sai san malaman hadisi sai zai btada ar-rajul idan mutum ya kirkire wata bid'a nuzi'at halawatu hadisi min qalbi za a doke jin dadin hadisi daga zuciyar shi ba ruwan hadisi kun sai hira wannan ya ce kaza hikaya kaza hikaya kaza kullun hikaya yace wa qal imam abu hatim al-hanzali ar-razi rahimahullahu ta'ala yace alamatu ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athar alama ta gano dan bid'a al-waqi'a cin mutunci ko wulakantar da malamin hadisi ba sa saurara musu a zage ka amma shari'a ma kaza ما صار المهدس وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل العسل حشوية سكما زنادقة أذا قالوا علاموس قا سنوا والمهدس سنة حشوية لا تأشى كما أشتم كشكوا شكوا من سكما سكي ويوم يوم كشكوا شني كم يوم كشكوا سكوا يوم كشكوا شني سكي هو دعنا مع المسنة يريدون إبطال العسل سنة نيمان kenan bata hadisai tun an cewa kenan komai kurum komai kwazo kurum tana mai kurum wannan kalmar suna yin ta dan bata sunan hadisi wa alamatu al-jahmiyya tasmiyatum ala sunna mushabbiha su kuma jahmiyya alama za gano za gano jahmi za gano shi da su suna ma su sunan fitar suna mushabbiha mushabbiha wajen ka dangana hannu ko ji ko gani ido ko kaza sai ka dangana kama Allah siffa sai san kira al-sunna mushabbaha mushabbiha kenan masu ma masu kutanta Allah da wani haka sai kiran al-sunna al-sunna mushabbiha ne wa alamatu al-qadariyya tasmiyatum al-sunna mujbira alamul qadariyya su kuma suna ma al-sunna suna me maka ce mujabbira al-jabar masu ce kun mutum kaman zare ne a cikin iska ko kuma sun kide kada kira kai baka lahi kishel kishel kadariya su kuma wannan mutum yanda aka yi shi kurin kusan da ne su mutum ga mutum kurin bai da bai da zabi bai da ikhtiyar kurin yanda aka yi da shi kenan ko an kai ko zina shan giya kai da baka da naka sai da kamar sai zare iya mai dake yadda suka taka shi haka mutum yake duk da to yace wa alamatul murji'a tasmiyatum ahli sunnati mukhalifatan wa nuqsaniya kuma su ɗan murji'a masu ganin cewa aka imani kurin ba maganar zinihi bai tutar da kai bayan imani sunan ahalus sunna da sunan mukhalifa ko nuqsaniya ana ma saba saba ma kenan asalin abu kenan suna ga su sune kenan su ne suka saba ma gaskiya ko tushe magana da mana masu nasan kalmar da ta Hausa dai masu da rage matsayin musulmi dan suna ganin musulmi na da imanin shi yana shiga wuta su suna ga za a sa mutum a sa musulmi wuta da su rage musulmi kima kenan haka suka dangana ma sanar sunayen wa alamatu rafida tasmiyatu ahlul sunna nasiba su kuma alama rawafid kuma ma sunna me nasiba mana wai makiyan ali eh na makiyan ali sunna nasiba wai kalki al sunna wa dal sunna makiyan ali ne haka suka ce ma al sunna sai ce wala yalhaqu ahlus sunnati illa ism wahid dole sunaye da ake al sunna hashawira mushabbiha mujabbira da bukusani akwai mukhalifa dole su da nasi ba dole ta wannan sunayen dai bai wa duka ya zama tun sunan mutum guda ne dole a samu suna guda a samu a samu halisu amma kowa ya musu nashi wa yastahilu an tajma'u muhajir asma bai wa dole suna ta gauri a suna suna sunayen na da sunna wani ke ce imam ahmad bin hanbal rahimahullah wa zakaru li ibn qutayla bi makka ashabul hadith malami ne aka ambata mishi malaman hadisi yan bid'a yan ne aka ce yan bid'a aka abace malaman hadisi a gaban shi ya ce ai ashabul hadisi qaumu su mutanen banza ne aka ba imam ahmad bin hanbal bin hanbal labarin abinda wannan malami ibn qutayla ya faɗa kai ibn hanbal sai tashi inda yake قام فقام, فقام عمرو بن حنبل وهو ينفض ثوبه يتشي نكد قرا يا زنديق زنديق زنديق هاشا جرا duka wurin mata shi gida shiga ta zindiki ne kai mutum ya suka malaman hadisi ma zindiki ne ya tashi shi gida gida kenan ya bar su wallahu tabaraka wa ta'ala hafiza ahli sunnati wal jamaa wa ahli al hadith wal athar min kulli hadhihi al ma'ayib allati nusibat ilayhim ya ce Allah mai girma da buwaya ya kiyaye ahlus sunna wal jama'a da malaman hadisi aka aka hadisi mun abin abin aka nan nan sallama aka akar da abin da yake aka manzon Allah ya ce sahabbai suka ce ta tabi yana kira na abin hadisi yake asar ya yi wa'idi asar akan masalar suna akina Allah ya kiyaye wa'annan min kulli hadhihi al-ma'ayib daga dukkan wani ayyubuna wanda nusubat idan ake dangana musu kwarai ana musu shari iri iri ya sunna duk ababai ta Allah ya kiyaye su da shi wahum laysu illa ahlus sunnah sunniya wa siratul almardiyya wa tariqatu sawiyya su ulujud baliga alqawiyya ahlus sunnah ba wani abu ne ba illa ahlus sunnah ne sunniya masu yin sunnar wa siratul almardiyya masu bin sira wadda aka yadda da ita wa tariqatu sawiyya da hanya mai kaka والهجة البالغة القوية ما سبهم هجة وتكيقاية مكره وقد وفقهم الله تعالى لاتباع كتاب العزيم ما ألا بكما دبوايا يا مس موافق يا مس كتر بن للتاهي مجرمة والاقتداء سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يا مس كتر قوي bayan bin littafi mai girma Allah ya masa katarin biyayya ga sunnar annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam wa shara'a sudurahum bi mahabbati sallallahu alaihi wasallam Allah ya yaye kirkira jina ahlus sunna game da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai masu karamci radiyallahu anhu masabih duja na sahabbai kenan hutula mai haska masu haskaka duhai wa man tabi'ahum bi ihsan da duk wanda ya bi sahabbai da kyautatawa min a'immatul din alam daga sauran malamai na addini shugabanni na addini manya manya wa ulama al-ummatul al'amilin da haka da malamai na al'umma ta musulmi masu aiki da ilimin dole kenan salati ne ya gama bayan ga Allah sahabbai da wa'annan wa man ahabba qauman fa huwa minhum duk wanda ya so mutane iya tare da su nake mai san sahabbai iya tare da su kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama almaru ma man ahabba mutum iya tare da wanda yake so rawal bukhari yace faman ahabba rasulullah sallallahu alaihi wasallam وأصحابه الكرام رضي الله عنهم والتابعين العزام وأتباع التابعين من أئمة الهدى وعلماء الشريعة وأهل الحديث والعصر من القرون الثلاثة الأولى المفضلة ومن آه نعم يا مجنر وانتن تونسن ثلاثة دي na iya zai ba labarin duk wanda ya so wanda ya so manzan sallallahu alaihi wasallam wanda ya so manzan sallallahu alaihi wasallam ya so sahabban shi masu karamci da tabi'ai masu girma da atba'at tabi'in wanda ba su gaba sahabbai amma sun ga almajiran sahabbai sai su imam malik sai imam malik bai ga sahabbai ba amma ya ga tabi'ai shi imam malik ya cikin tabi'in tabi'in kuma cewa imam malik wai sahabbai ne malaman shi imam malik bai ga sahabbai ba amma ya ga tabi'ai shi tabi'in tabi'ina ne kenan da tabi'in tabi'ina ne da sauran malamai na shari'a da malaman hadisi na wa'annan alƙurunu talata al'ula wannan ƙarnin uku na warko da annabi ma shaida almufaddala wanda aka ba fadala aka ba matsayi wa man tabi'ahum ila yawmina hadha kedun da wanda suka bi bayan wa'annan har zuwa yau fa a'lam annahu sahibu sunna kenan ana ba da bayan duk wanda ya so wanda aka jero to iya daga cikin ahlus sunna wanda ya so wa'annan da muka jero manzon Allah sahabbai tabi'ai tabi'ai tabi tabi'ina da sauran malaman shari'a da sauran malaman hadisi na wa'annan karnin uku da aka ma shaida da wanda suka bi wa'annan daidai da wa'annan dan harko har zuwa yau tun da aka wa'annan ya so wa'annan kai to iya daga cikin ahli sunna nan ne zai turmamu a ƙasa kalkashin wannan masala sai ya yi hukumu sala hukumu sala da halfa ahli bid'ah hukuncin sallah bayan ɗan bid'a ilam ya ce anna khulasatal aqwal ahli sunnah wal jamaa fi hadhihi al-mas'alati ma yi ta tattar magana da zamu tato a maganganun ahli sunna wal jamaa kan wannan mas'ala ta alaƙar su da 'yan bid'a yace anna salata la tajuzu khalfa kafirin wa murtad sallah dai ba ta yi ba ba ta halitta ba wannan ba saɓani a bayan kafiri da ɗan rida daman kawuri ne gudan musulmi da rida sallah ba ta yi ba a bayansu haka cikin aƙidar sunan jama'a tarku salata halfa masturul hal mutumin da ba san matsayin shi ba san baki da shi ba kashi nan dai wa man lam tu'raf aqidatu mutumin da ba a san ba bangaren aqidar shi bid'atan bid'atun lam yaqul bi kenan na so ka maka maganar barin sallah kin sallah game da mutumin da misali ba ƙoli musulmi ne ba ƙoli a matsayin musulmi yake ko shi malami ne musulmi baka san ba iya wata bid'a baka ga ba iya yin wani aiki na bid'a ka ce baka sallah bayan shi kuma wannan ita ma wata bid'a ce sabuwa lam yaqul bi adam sallam babu sai cikin magabata wanda ya ce kana dole sai ka sa iya wata gane ka cikin zaka bi ba sallah ka zo sallah ka tana mutumin me yake me yake wannan limamin a ba ruwanka ko musulmi ki sai ya bayyana gare ka ka gani ka ga haka kama albani rahimahullah a umman wata ran hoto gurin masallaci sai wani sai shi shi ka ta malam kaman kai ka san kina wani malamin sai da ban sani ba kai kana san taka ba kama sa ki daga wani balin sallah ba sani ba kenan mutumin da ba san baki da shi iya sallah ba kuma haka kuma sallah fadan kun san kuma sallah kuma haka bincika wani limamin mata kida ce wani ne mutuka ba san baki ba indi ba dami da bane ba kurin kai wani haka bincika ka gano ta kuma gaba sallah yace cewa mutumin da baka san bani ba sa kida shi baka ce baka sallah bayan shi sai ta wata bid'a ce wanda yan horko ba su wade ta ba الأسد الناهي عن الصلاة خلف المبتدئ تقبيها لبدعته asalin hani da aka yi a bayan ɗan bid'a an yi ne saboda amuna da a san mugun aiki shi wa tanfiran anhu a tsoratar da mutane game da gudu gudun shi a guje miki shi yasa malaman wata suka hana ma sallah kwata kwata bayan ɗan bid'a amma fa in waqa'at dan ka riga kai sahat sallah ba ta bata ka saka sallah mutaka an je ba ba shirka ta inda ba shirka ba ta a sallah ta huce ta yi hukumu tarki salata wa tarahu ala ahli bid'ah hukumcin barin sallah ko yin addu'a ga dan bid'a misali ya mutu iya bid'a ba mai sallah ba mai addu'a ta Allah ji kanshi in ya dan bid'a me hukumcin haka yace in mata kafiran asaliyan aw murtaddan an dinihi aw kufira bi bid'atihi idan mutun ya mutu iya kafiri gangariya na asali ko dan ya rinda daga addinin aw kufir bid'ati ko kuwa bid'a da yake bid'a ce kufiriya mai karauta mutum sun misali irin sa guru da laya da iri ga sanan da ko irin dan bid'a ne malam bid'a ne iya iya buga kasa saboda hili da ba shakka kan gautun shi iya buga kasa dan tsubbu ne misali ka san a hili ga ake shi kenan akwai bid'a da yake tana kai mutum ka hurci ko da sanin ake ne saboda abin da suke وأقيمت عليه الحجة بعينه كما نكتا دم بدعة ني بدعة تاكا هرتد شي أن هرتد أمي حجة يا أمي بيان يا جو أزيكي فإنه لا تجوز صلاة wannan bai halitta ko ya mutu a mai sallah walattarahum alai ko a ci Allah ji kanshi ba a wa mutumin da gawuri ne gangariya rudda ce yayi dan bid'a ne bid'a da take da kahurci a cikin ta ba a mai sallah ba a mai Allah cikin shi wa hadha mujma'un alai wannan ijma'i ne na magabata me wannan halin amma man mata asiyan aw mutalabbisan bi bid'atin la tukhruj min ad-din amma wanda ya mutu iya mai saban Allah ko yayi wata bid'a amma bata hudda shi daga addini ba fa innahu يشرع للإمام ولمن يقتدي به من أهل العلم ترك الصلاة عليه زجرا للناس وتحذيرا لهم من معصيته وبدعته ضد بكاورتا با أما أنا بدعني ko mai sabo ne ba mai baki mai sabo ne ko da alsunna ne iya saba Allah to wannan an shar'anta wa liman ga mai koyi da liman mutanen kwarai ba suke mutanen kwarai kasa mai sallah me yasa saboda zajar linnas dan a tsawatarwa da mutane da sharrin bid'a ko saban Allah dan kaga ana goyon bayan kai ma ka san ga an kai mutu a wani zamanin maka liman imam bai ma sallah da duk mutanen kwarai ba su ma sallah ko da baka hurta ba a san da irin mutanen ba a mu sallah akwai tsoratarwa kuma da gujewa irin aikin da suke na sabo ko na bid'a sake na aka shar'anta liman da sauran mutane mutanen kwarai kasu ma dan bid'a ko da baka hurci a ciki da duk mai saban Allah ka a musalla kasu musalla wayannan wala ya'ni hada tahrimu zalika al jami kuma dan an ce liman bai yi da mutanen kwarai kusa musalla ko kusa musa addu'a kusa musalla to ba haramta a ce ai kowa bai musalla ya bar shaka a ba haramta bai musalla gaba ɗaya ba ba haramta ba kowa ba بل الصلاة عليه والدعاء له فرض كفاية دول هما ما يسلى بقى برجع لهم يسا ولا ما يسلى دول أسوي اسم يسلى شنغني دول ما أسوي اسم يسلى سمع الدعاء يسلى كما ما دام أنه لم يمت كافرا ما تقابل بيمت كاولي بقى اللي ما كاولش تزام يسلى ولم يصب ممن يحكم عليه بالخلود في النار كما بيواي قريبا na an mai hukuncin dawama a wuta in dai bid'a ce ba ka wurci to lazim a mai sallah magana kenan na ga lokaci ya kuma a lokacin akari اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته